waɗancan su ne wanda suke roƙon ubangijin kuma suke neman tsami zuwa ga ubangijinsu ayyuhum aqrab wane ne cikin su yake kusanta ga Allah wa yarjuna rahmatahu kuma wane ne cikin su yake kwadayin rahmar Allah wa yakhafuna azaba kuma wane ne cikin su yake tsoron azaba Allah inna azaba rabbika kana mahdura domin azaba ubangijinka ta kasance abin tsoro ce abin tsauna ce wannan aya tana magana na ga waɗanda suke su idan suna son wani abu ga Allah to ba Allah suke bauta ba sai su bauta ba wani Allah su ce shi wani Allah ya kusantar da su ga Allah to shine sai Allah ya ce to su ko waɗanda suke son Allah da gaskiya su in suna son wani abu ga Allah to Allah suke bauta sai su kama kawa da aikonsu na ibada to shine Allah sai ce walaiikal ladina yad'una yabtaguna ila rabbihim wasila su wadancan mutanen ƙwarayin bayan Allah na gari yad'una suna roƙon Allah ko suna bauta ma Allah yabtaguna ila rabbihim wasila suna neman tsami ta hanyar ibada wanda zai kusantar su da Allah to ayyuhu aqrab da su da waɗanda suka bauta ma wani Allah wani Allah ya kusantar da su ga Allah da waɗanda da suka bauta ma Allah Allah ce ba ya kusa ga Allah da kansu ai ba sai an faɗa ba wa yarjuna rahmata cikin su su bai nawa ne ke tsoron rahama Allah wa yakhafuna azaba cikin su bai nawa ne ke tsoron azaba Allah ai ba sai an faɗa ba inna azaba rabbika kana mahdura lalle ko azaba ubangijinka to abin tsoro inna azaba ha kana garama domin Allah ce azaba shi mai lazimta ta wanda ba ta rufa da mutu har abada abada Allah ya kare kira abinda aka so lokacin da kake bukatu wani abu ga Allah to ka rike Allah ka bauta mai sai shi baka wannan kakka ce ka bauta mana kusantar da kai wa qawlihi da fadar Allah subhanahu wataala inda ya ce to mana wa yasala ibrahim li abihi fa ambata musu lokacin da annabi ibrahim ya ce da babansa wa qaumihi da mutanansa mutanen babansa gare ya ce musu innani bara'un mimma ta'budun ni nayi baran baran da abin da kuke bauta mana na barranta daga nisu illa allazi fatarani sai dai wannan da ya kage halitta ta idan shi kidan da kuke bauta Allah wannan su aya ta wasu suratul zukhruf wa qawlihi da kuma fada Allah da fi sarki yace ittakhadhu ahbaran marhubaran arbaba min dunillah sirri ahbaran maye maye malan malaman su wa ruhbanahum da masu bauta wanda su suna da ibada amma ba su da ilimi sune ruhban sai su karke su arbaba min dunillah ababen bauta kuma bayan Allah wal masih ibn maryama haka ma isa dan na maryama su rike shi abin bauta kuma bayan Allah Allah ya ce wa ma umiru alhali ko ba umarce su wasu duka illa li abudu ilahun wahida sai dan su bauta ma Allah shi kadai guda daya la ilaha illahu ba abin bauta da gaskiya sai subhanahu kalki ya tabbatar ma Allah amma shirku da abin da suka hada shi na abokanan tarayya wannan aya akwai wani ana ce mai adi bin hatim sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam amma lokacin yana cikin kiristoci bai musulunta ba sai zai ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata aya cikin littafin ku ta tsanta tana cewa mun muna bauta ma malaman mu da masu ibada daga cikin mu yace mun ku ba mu bauta musu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce alaysa yuhillunakum ma harrama Allah wa tuhilluna wa yuharrimunakum ma ahalla Allah wa tuhilluna fatuharrimuna wa yuharrimuna lakum ma ahalla Allah wa tuharrimuna yace ashe su wannan arbabu din da rububana da maimai malaman naku da masu ibadar naku ba suna haramta muku abinda Allah ce halal na ba kuma sai ku haramta shi ku bi tasu duka ku bar Allah ko kuma su halatta muku abinda Allah ya haramta kuma sai ku halatta shi a ce inda wannan kan muna yi sai amma Allah ce fatilka ibadatu ai wannan ce ibada da zarar mutum ya baka doka da ta saba mata Allah kan bita kai ya da ita zo haka bauta mai ne kuma ka zama mushriki kira sai da yan tilas ko ba haka ba yanzu muna muna doka da constitution kaga tilas ne ba za ka rayu mana mu ba zabe shi ba ƙaƙa ba mana shi ya ke ƙarfi da ya ji ba mu da zamu amma ba mu da shi ba da kaga wannan ba ba mu zama kafirai amma da a ce rayuwar mu ta kai san fursan ɗari bisa ɗari abin da aka mana hukunci da shi ne jarmu yarda da shi mun zaɓe shi akan ƙura'an da hadisi ko fi mutashi akan na Allah da mun zan kafirai kiran duk lokacin da wani zo da wani hukunci yadda sa amana Allah da manzon Allah kai yarda da shi to ka sani maka haka musulmi sai dai in cilis ya kana an kai to shi ko in dai cilis ta mutun an kai to Allah subhanahu wataala bai kama kan lai man kafara billahi min ba'di imani Allah ta illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman yace duk wanda ya kafirta da Allah bayan ya imani to fa kafirci ya tabbata gare illa man ukriha sai wanda cilis shi an kai wa qalbuhu mutma'innun bil iman zuciyarsa tana rayar da imani an cire sa tana yi abin da na kafirci wannan ba a kuta da kafiri mun ga zalla tawrama walakin man shara bil kufr sarara fa alaihi ghadab min Allah wa lahum adabun alim amma wanda ya rawashi irjin shi ya yarwata yarda da wannan kafirci ya zabe shi dari dari to shi ka kafirci ya tabbata da shi to Allah kare muna gane kenan ko to wannan sahabi adi bin hatim daga bisani dai ya musulunta ya zo cikin sahabban musu Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ana rawaito muna abin da ya faru sun shi na zamanin kafirin wa qawluhu da fadar Allah madauki sarki da yace wa minan nas man yattakhidhu min dunillahi andada daga cikin mutane akwai masu riƙon hukuma bayan Allah ki yaushi yuhibbuna suna son su ka hubbillahi kamar yadda masu imani suke son Allah ko kuma su wasu suka ce yuhibbunahum suna so wannan kiyoshin da suka samu Allah ka hubbillahi irin da suke son Allah kenan sai sun ka raba soyayya kashi biyu suka ba gumakan nasu ko kuma kiyoshin da suka samu Allah kashi guda suka ba Allah kashi guda kenan yuhibbunahum suna son su ka hubbillahi irin da suke son Allah suka raba abin biyu mun gane wasu da yuhibbunahum su waɗancan mushrikan suna son ababen tare na su samu Allah ka hubbillahi ire da masu imani suke son Allah mai imani in bukata ta sama wa yake roƙo Allah yana neman kariya wa yake roƙo Allah yana neman arziki wa yake roƙo Allah yana neman aiwa wa yake roƙo Allah yana neman Allah warkar da shi daga rashin lafiya Allah yake roƙo su ko waɗancan duk abin da ya tafi su kuma runguma kan suna neman aiwa a zo wajen su a roƙi su ba da arziki yake su a zo wajen su rashin lafiya nan a zo wajen su a roƙi su ba da lafiya ta kaga suna son su kamar da masu imani suke son Allah su masu imani komai ta so da Allah su ne muna gane farko sai Allah ya ce amma wallazina amanu ashaddu hubban lillah amma su masu imani sun yi tsananin son Allah ma'ana su masu imani yadda suke son wani Allah na misali a ce iyayensu ko a ce ƴaƴansu ko a ce matansu ko a ce zuri'arsu ko ma menene suke so wanda shari'a ta ga kaso din to amma suna fifita son Allah akan komai ne to kuma wannan shine daidai dan duk lokacin da ka so wani abu shari'a ta ga kaso shi amma sai ka daidai son shi daidai da son Allah to ku sani ka ta ga musulunci kaga ai shari'a ta ga kaso iyayen ko ta ma wajen ta ma kaso kai musu da'a shari'a ta ga kaso iyayenka ta wajen ta ma kai musu adalci kaso shari'a za ta kaso fahiminka kaso iyalinka duka ai shari'a ta da ko to amma ba za ka so su ba ɗaya da suna kai Allah muna gane ku son Allah shi ne ya zama gaban son komai gare ka komai ne da kana yi hankali shi ka zaɓi son Allah to haka aka so amma da zara akwai wani abu wanda son shi zai iya sawa ka bar son Allah ka zaɓe shi to wannan ka saka hanya muna gane kenan ko Allah subhanahu wataala ce walau yaral ladina zalamu idran al azaba da dai za ka gani wadanda zalumai azalmai lokacin da su gani azaba annal quwwata lillahi jami'a sun sallale kari ga Allah ya ce gaba daya wa anna Allah shadidul azab kuma sun ga lalle Allah na tsananin azaba nan kina abin abin da za ka ga lokacin to da za ka ga abin mamaki inda za ka ga wannan lokacin to Allah ya kare su وفي الصحيح يضع في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما زال الله جل من جل سبت غريشي أنه قال توا شيء ما زال الله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دون دي لا إله إلا الله وكفر بما يؤمر من دون الله سنة كافر شيء ما أبين دا أكي بوتا ما كما بايان الله دوايا وان أكي بوتا ما نبع الله بس يكاير شيء مي تو قولي ما ماله ودمه Allah ya haramta dukiyar shi da jini shi kenan ba za a taba duke shi ba za a taba jini shi ba wa hisabuhu ala Allah hisabin shi na ga Allah amma nan dai ya kubutar da jini shi ya kubutar duke shi saboda ya zama musulmi shi ko al-muslimi al-muslimi musulmi akan musulmi haramun damu huwa malu haramun ne ya ci duke shi ko jini shi illa ta haƙƙin islam sai ta haƙƙin musulunci mun gane kana ko shi kuma ta haƙƙin musulunci manzo Allah faɗa mana hanyoyi guda uku na farko wanda ya kashe a kashe shi ko ba haka ba wanda ya taba aure ya yi zina shi ma a kashe shi wannan haƙƙi na musulunci haka nan wanda ya rida shi ma a kashe shi wannan haƙƙi ne na musulunci kenan ko musulmi ne in yi waɗanda guda uku to za a taɓa jini shi ba an ce jini shi da duke shi haramun ne ba to amma akwai danjar da in ya takata to kuma jini shi zai halaka shi ne ya taɓa aure sai shi zina in ana shari'a ta musulunci ko da yanzu bai da auren za a kashe shi jini shi halaka amma kisa na hajji ba na kafiri ba eh rida yi wanda ya rida shi masu shi shafi a in yayi ridda daga bayan dawo ya shiga musulunci shi kenan amma wasu ce ko ya dawo musulunci a kashe shi tubar shi amfani shi lahira muna gane wasu malamai sun ce ko mutum ya rida ya dawo musulunci kashe shi aka saboda ba a wasa da musulunci suka ce tubar shi amfani shi a lahira wasu ta an dai dawo musulunci to shi kenan to amma da in kai in mutum ya yi ta matsala haɗari shi ne duk wani aiki da taɓa yi a duniya lalace duk wani aiki da ya yi zero da matar ya koma zero bai da wani aiki yanzu lada ko guda ce a kawo da yasa muna gane kina ko yawa ya ce wa wa hisabu ala la wa hisabu ila Allah wa sharhu hadhihi tarjuma wa ma ba'daha min al-abwab mala yace sharhin wanga tarjuma wadanga ayoyin da hadisi da aka kawo muna da abin da ya bai bayanta za mu tsince shi a cikin wannan babu kenan zai kawo mana cikin masail ɗaya bayan ɗaya insha Allah lokaci ya ko to kuma nan za mu dakata kenan in Allah ya kai ranar wucau sai mu tashi cikin masail na wannan babu mu ji wucau kuntar da a cikin wannan babu insha Allah abin da muka faɗa daidai daga Allah ne kuskure karamci ilimi na da fuskar shi dan muna fata Allah subhanahu wataala shi ya hima shi kuma ya bayyana mana shi wani darasi da mu mai yan uwa bayani subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk idan akwai mai tambaya to in kun babu sai mu yi addu'a sai kuma rana so ina Allah